أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق الإمداد العظيم السلام عليكم آه من دعوة كراتمنا دوسة ما أيكي صلى الله عليه وآله وسلم wanda mu dan kwanci ba mu samu damar yi ba yau ne muke da zama na 41 a karatun ko yau tara ga watan sha'aban hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da ɗaya ga watan march 2023 haka ne mun kwana inda yake cewa mu'azzinu wato ladanan manzan Allah ya faɗi baradansa na yaƙi ya faɗi mawaƙa ya faɗi haka ne ko da ke mawaƙan gasu a gaba zai faɗa to nan ya zo da inda ya faɗi hadimai a bayan bakumanta ba ko da barori da sauransu to a mawaƙan shi ne ke cewa a sorry a masu ladanci sai ya faɗi yake amma mu'azzinu bismillahir rahmanir rahim amma mu'azzinu fa arba'atun ladan sanan sa guda hudu ne isnani bil madina wa huma bilal ibn rabah wa abdullah ibn maktum al qurashi al ama guda biyu a madina sune bilal ibn rabah da abdullah ibn maktum al qurashi bilal da kowa ya san shi yana cikin min awailil muslimin in fact ma wajen categorization na wanda suka riga musulunta ce ake a bayi bilal ne na farko tsarokin da musulunta bawa ne daga wasu na bakar ya fanshe shi wajen mai gidansa umayyatu mukhalaf ya yantar da shi wanda mun faɗi kisar bilalu mun faɗi inda ya rasu ko sannan kuma sai abdullahi ummi maktumin cikin ladanan madina shi kuma al'ama al-qurashi wanda muka ce sautul sautul sautul abbas a kansa ta haka ne to sai muna jin mun karanta kisar abbas wato Allah din ko to sai yace wa wa azdana lahu bi qubba sadinul qarat maula ammar akwai baran ammar wanda yake sadinul qarat yayi annabi kiran sallallahu alaihi ana ji ko wa azana bi makkata abu mahzura aus al-jamhi al-makki radiyallahu anhu jami'an shi aus al-jamhi wanda yake wa kunya da abu mahzura shi ma yawa na biladanci alaihi salatu wassalam a makka bayan ya fata makka kenan sai ce shu'ara uhu sallallahu alaihi wasallam khutaba uhu wa hudayatuhu ana ji da muhaji kasa idan fa'il ya zo da alfa'il harafin ƙarshe zama harafin illa mai ya to dim in sau in ƙabi ko zatu ana ji ana ji kama ce shi mai kuma kaman wadi wulatu ana ji alhaji mai haƙarar jin wannan shi ma hudatu hatta haji alhaji ila sadiqal mustaqim shi ma ana jami'i sa da hudatu hmm ana gane wannan jami'i ko yawwa an gane illa da take jawo jami'a haka da in ka dubi yadda fi'ilin yazo a bina'in sa fa'ilin da fi'ilin dama hada ne qada hada kamar nan din ma hada ana ji ko kazaliya qadir hubbi kidman mata kaza muhabbatar kairin alamina menene a cikin diwanin shi wadda jalla anu to wa kuɗa ba uhu wa amma shu'ara uhu wato mawaƙansa da waɗanda suke hudu ba a gabansa hudatuhu irin waɗanda suke kora suke raka raƙuma in ana tafiya da sarewa ana ji suna da yar sarewa ko waka haka da suke wara kuma sai ƙara himma wajen tafiya ana ji ya nishaɗantar da shi wurin tafiya to alhaji yake ce masa guda ɗaya hudat sunansu har wata ran ana tafiya da manzala sallallahu alaihi wasallam akwai raƙuman mata da ba ka sa aka samu su darbuka a kai sai kuma saboda kariya kuma aka ayyana wanda yake kora raƙuman mata to wata ran ana tafiya da sallallahu alaihi wasallam sai da shi hadi inda yake yake raka raƙuman matan wajen waƙan sai yana zaka murya raƙuman suna daɗin nishaɗin tuwa na mace rifkan bilkawari rifkan bilka ya hankali da kwalaben nan kan su bashi hankali da kwalaben nan don mata kwalabe kawari kawari da min shiddatin jamu ƙarurati shi ne kawari eh yawwa ya ce a yi hankali saboda in raƙon suka ne shaɗanta suka tunkuɗo su suna yi watsar da su su kuma faɗon kwalabe za su wannan a cikin balaga irin na manza Allahumma salli ala sayyidina Muhammad to wa amma shu'ara'uhu mawaqas alayhi salatu wassalam alladhina kanu yasubbuna anil islam sune ga sunan fa Kabu ibn Malik daban ne da Kabu ibn Zuhair an gane Kabu ibn Malik hadisin sa da yafi shahara shine hadis al-muttafaq alayhi na Bukhari da Muslim wanda yake hadisin da ɗansa Abdurrahman ɗan Ka'ab ibn Malik ya rawaita wa kana qa'ida abihi ka gane shine ɗan jagoran baban nasa da baban ya rasa idanu hina kuffa basaru ko hina faqada basaru da baban ya rasa idanunsa wato shi wannan bawan Allah dan nashi shine jagoran shi duka da Bukhari da Muslim wurin dan isnadin ke karewa shine hadisin wa ala salasati allazina khulfu bukhari ya kawo shi ana ji a magazi ya sake kawo shi a kitabun tafsir wajen fassara ayan ya muslim ya kawo shi ana ji ko to wanda mashhurin hadisi mun karanta shi kwanan ko wala sa'atan lijina kullufu to wannan shine kabunu malik wanda har yace ran da ayar tuban su ta sauka laqad taballahu ala nabi wal muhajir wal ansari bayan kwana hamsin suna karkashin takunkumi ina jin muku labarin ba su karatun ba ɗaya ba biyu ba ran da yazo annabi ce tun ran da mahaifiyar ka ta haife ka wallahi wannan ranar baka taɓa samun rana kamar da rayuwar ka ba yau da Allah ya karɓe ka a shi haka darajar tuba yake ma Allah mun tuba Allah mun tuba yace baka taba samun daraja kamar ta yau ba sai ce ya rasulullah inna min tawbati an an khali min mali sadaqatan ila Allah wa rasul ya zara yana daga cikin daga kana tuban ba tubar rinto bane yanzu duk abin da na mallaka yanzu da kace cewa tun da uwata ta haife ban taba yin rana mai daraja irin yau ba yana daga cikin hanna tuba daga cikin wallahi ni ko na ma duk abin da na mallaka a duniya tun daga ran da uwar ta haife ni zuwa yau na tubu gabanin sana ba Allah da manzon sadaka Allah yake ifka alayka ba'd malik kace ka ajiye rugon dukiya ka zai ma amfani abin da yake a ciki ka diba a ciki ka kai sada ta ma danginka an sanda mun balan sare ana jin wannan da shi ne da da Hilal ibn Umayya dawa da Mararatu ibn Rabi' su uku su ne ala salatati da zina kullum. To, mawaƙi ne sosai yana cikin waƙarsa da yawa sai na Usman lokacin da ya shahada bayan kashe shi. Yana ta fakafaya da ishi sun ma'agala ƙaudara wa aikana an Allah da isa bin gafili wa kana bi ahli dari la taqtuluhu asallahu aminin عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل فكيف رأيت الله صب عليهم الأدابة والبغضاء بعد التواصل ran da aka kashe Usman yake masa taziya marsiya yana cewa wa Usman sai kama kofar gidansa ya rufe dan yana da kini cewa wallahi gashi amma ta wai kana annan da laysa gashi yadda da Allah ne wani ya ce wa mutanen gidan la taqtulu mu kar ku kashe wanda suka so kashe ni kar ku yake su ni kuma addu'a da nake yi Allah ya yashe wa duk cikin ku wanda bai yaki ba ku bari ni kada suke son kashe in har suke ta hurji suka shi ko dan Allah ku bar su da ni sai ce baka ga yadda Allah ya zabga musu kin juna a tsakani ba suka tarwatse suka zama la'ana ta sun zama khawarijawa ana ba za su kashe Usman ba sai ya zama bai sa ba su cika da imani ba to ya ci mawaka daban ne da kabunu zuhair a kiyaye ibn abi salma eh shi yasa na bambance muku shi na baku wannan labari dan da yalwa don ku rabe shi da wanda ya ba na su'adu fa kalbi yau maktub shi wancan kabunu zuhair ibn abi salma shi wancan waka a nono ya sha a jininsa ne a nononsa ne ka gani alhamdulillah yadda Allah wasu mu bayan Qur'ani su ma sun shafi amamatu shi ma tun amamatu shi ma waki ne ku iyaye da ba yadda zaka dau zamu ya dauko Qur'ani ce ga rubutun kakan ga rubutun da baban bai ga Qur'ani da baban mu da kakan mu da misali to haka ka abu zai iya dauko waka mu'allaka cikin al-mu'allakat da suke cikin kaba ce ga wakan babansa Suhairu dan Azizar waka ko sai ta zama ran tsatsiya ke ran ta kaba ana gano da aka shifar da sha wahala ba da ya zo da annabi sallallahu wajen fansan kansa tunda na gaya muku yadda aka yi ko dan uwansa Bujair ibn Zuhair Bujair dan Zuhair dan Abi Salma shi ya fara musulunta shi ko kabu sai rubuta su saboda tsaban gojiya da waka masu da wasiƙa ba sa yin nazari shi ma da waka ya tsohon shi ma da waka ya musu da raddi to a wakan da zai musu da raddi su ai wai baubawanci ne ka yi da zubi saboda baka da fasahan waka ne zaka yi duk fasahan ka azube ana gani yare zamanin waka ne da haka sai da ya zo tura masa ya faɗi magana wadda ba bai kamata a gaya shugaba a lita ba to sai aka ya zama an halatta cikin kisa tun da dama hukuncin sa kenan alfazan yana can ɗin wa naqtulu min a'da'ihi man yasubbu haka ne haka yake faɗi a shi ne so da aka yanke masa hukunci sai ɗan uwan kuma ka san zumunci sai rubuta masa yake to ka ji annabi yanke maka hukunci sallallahu alaihi wasallam ni na baka tunda baka musulunta ba wallahi ka zo ka musulunta in ka musulunta an yafe maka al-islam bi jibbu ma qabla to shine sai ya shiga ya amo da ya rufe fuska yanzu yadda ba za a gane shi bai zo gabanin sallallahu alaihi wasallam a nan sai fara rera waka tun da yan gani tun da gani za a fille markai to amma tun da da amma waje zo ba bai gani shi shigo da ya zo sai fara rera wakan sa ba na su adin fa kalbi mutu ka san a ce al-agradu al-agradu shiriya kamar da karanta akwai gaza tiyan ji za su ya fuskan fara da gaza aminta da kuri jiranin jiki salat mazata da an da ana gane an habbatar riyu bintu kai kalimat wa umad al-barku ko to sai da ya zo inda yake cewa nubitu anna rasulallahi aw'adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu annabi sai ce anya ba kai kai ne kawai zai ce ni ne ya rasulullahi shi ne ci gaba yanzu an ban labari cewa annabi ya yi gargadi a kaina kuma ya halatta jini na san afuwa wuri ba inda ake samu wurin manzo Allah to dai zai da kaga innar rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufil hindi maslulu annabi ce la bal min suyufil lahi ba min suyufil ka san fa annabi muhammadu wani haske ne wanda ake dokan dona a haska ko ina a duniya takobi ne rantsatse dan indiya ga yawa jini na mutane da cewa wannan rantsatse ne na Allah ba min suyufil hindi ba ne min suyufil lahi wanda ya fi karfin indiya inda ya tashi harar da ita kubba irin wannan min suyufin lahi masulun to annabi ya cire mayafin da ke kafaɗansa ya jefa masa shi ta ce alburdar da busiri ya biyo sawu shi ma tun da ya ga ana raba bayan shekara ɗarurruka ba da tafiyan annabi ko in kusan shekara dubu ma ana ji shi ma sai busiri ya zo yana yana yana kamun kafa shi ma a jefa masa burdatul madihi ana ganewa ko ba a jefa mata ita zari ba kai daga jin kuma ƙasa an jefa masa ta ma'ana ya akramar khalqi mali man aluzu cewa ka inda hululul hadis kan wa man huwa al-ayatul kubra lil mutabirin wa man huwa an-na'matul uzma lil muqtadin yana ce menene eh, baitin nan kuwa ina jin daɗin baitin da nima suna na kenan ya ce fa inna li zimmatan ina jin daɗin baitin ana ji fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa awfal kalbi musliman yace ko ba komai akwai wani alkawari tsakanina da manzo Allah nace an samu suna Muhammad ba dai za a je lalace Muhammad ta shiga jauta ba abun bai daidai ba in an ce dan azumi ko dan lami ko dan diki ko ba ni ba ana gane insha Allah albarkan sunan nan dai to ina da alkawari kuma annabi ya fi kowa cika alkawura to ni ma sai aka dace sunana Muhammad sai zaki jin dadin baiti kamar yadda sunan baba na Muhammad ana ji Ah, to mu je Abdullahi dan Rawah shi eh, shi ma al'asari fitacce ne muna jiya baitocin sa nan da dama يا هاشم الخير إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير إني تفرست فيك الخير أعرفه فراسة خالفتم في الذي نزلوا وثبت الله آتاك من حسن تثبيت موسى وقوما كالذي نسوا أنا قاني ما يلا تكما وقعني سلا سلا sannan hassanun zabi shi wannan shi ya fi su ma shahara duka shi ne wanda annabi ke sa a kafa masa mimbari na yabo ga mimbarin manzon Allah ga mimbarin mawakin manzon Allah sai za mu ke kira ga masallacin nan na sunna su yi kokari su kafa mimbari na wani maliki ki zai madahun na sunna eh tunda in suna ganin watakila namu to sai su yi irin wannan ge- ko da na hasanu baitocin ya maimaita dan ya zama abin ya cika ya dace ana gane wannan Eh, tun da ya tabbata ga shi har ma in ya zo yana wakan zamanin umaru ka san umaru da kishin alkur'ani to gani yake zakin waka zai dauke tunanin ɗan- mat- matasan ɗalibai mahaddata masu neman tilawa yanzu fa qur'ani ya sauka du du du magana nan da ake saukan qur'ani bai hada shekara talatin ba kai ko ashirin da a- a- har yanzu daga ran da qur'ani ya fara sauka zuwa lokacin da umar ya bar duniya shekara talatin da uku ne to gani yake qur'ani bai hada ko rabin karni ba kada matasa tun da waka da zaki ya fara ɗiban su tilawa ta sanyi sai yana duban Hassan ya da kamar harara Hassan ya lura da inda ni bace kai dakata kuntu aqulu huwa fihi man wa khairu minka an yi haka ko ba a yi bai da abu ya ce an yi haka wannan waka da kuntu unshidu na kasance ina rera wannan waka wa fihi man wa khairu minka ina rera wannan wakan da a cikin masallacin nan da wanda shi ka bi hana ni ba mimbari ma sa kawo kaza umar ko kana waqafa inda kitabillah mace mata ce umar ga hujja ya sauka a masallaci barakana na miki ai ba wanda kai umar tsayawa kan gaskiya alaman kishin nasa dai kaskin kishi ne na gaskiya radiyallahu ta'ala anhu abba to hassanu kike wansa fitacce ne waƙarsa da tafi shahara tana da waƙoƙi shahararru da yawa wacce dai ta zama da ita ce don ranta annabi ya nemi sallallahu alaihi wasallam mai masa kariya da waka Hassan yace gani annabi yace to ya za ka yi kuma da ni ina dan dangi a cikin su karka je garin zagin su ka zagi dangin su ni ma dangi ce ya Rasulullah zan tsame ka a cikin su inda ake zare gashi daga gari wallahi ka tsame ka ba zai taba ka ba kaga ba girma annabi mai yabon ma sai an ja kunnen kar garin zagin arnan ya zane ya haɗe duka dangin kuma annabi ne masoyi ne fa ake jamar kunni je za waɗansu zuma na cikin shi a nan bayan Allah masu tsantsaye su gani suke ma irin mu da ba mu yi karatu ba misali mu tashi yabo gara mu ɗauki na magabata mu rera misali in ɗauki diwan in rera in ɗauki shi in rera in ɗauki abin da abu wannan shahadan malamai ne na duniya wanda duk an an gama tantance karatun cewa yayi yayi mudabaka da Qur'an yayi Qur'ani da hadisi ana gane wannan to sannan annabi ya masa addu'a ce Allahumma ayyidu bi ruhil qudus Allah ka bashi agaji da Jibrilun da kake aiko mu ya kamo wai to shi ma ya aka shi jibril da ke zariya da annabawa wajen kawo sako shi zai raka mawakin manzo Allah kai ka sanya ba annabi babba ne jibril alaihi salam Allahumma ayyidu bi ruhil qudus zaka shi mu ayyadu ne bi ruhil qudus yace ana ji yace a cikin waƙarsa wanda ya na raddi ma hija'in da aka manzo sallallahu alaihi da annabi yace ni bana waka waye zai ma ram yace yace gashi ana ji sai yace shi ma wakin gwabi mamaki ba su in faɗi suna ba kawai dangi annabi bane dan babban sa amma daga ya musulunta na ka fi dare da wakan tun da bai faɗi sunansa a ciki ba yana yi muhaɗaba da shi na wakan هجوت محمدا فأجبت عنه وإن الله في ذاك الجزاء هجوت مبارك برا رحيما أمين الله شيمته الوفاء أتاجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما فداء فإن أبي ووالدتي وإربي لأرض محمد منكم وكم سيجي يا ماذا الله يجي وأجمل منك لم تركت وأحسن منك لم تركت دعيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لساني صارم لا عيب فيه وبهري لا تكدره الجلاء ka san su in sun zo zaki musamman suke zaki to yana sai tana son ba musamman ka zaga ba muhammadin hajauta muhammadin duk duniya na faɗa na sake nana ta ba mutumin da daga faɗin suna kamar kirari ko baka ƙara da sayidin abu sai annabi muhammad muhammadin kawai ka gama kirari ka kuma kore a kirari shi yasa ki Allah ta jabu da min quraishi وهم يسبون ألا تعجبون كيف صانني الله من قريش وهم يسبون مزمما وأنا محمد bako wanke da Allah yake daga zaki Quraisha suna tashi suka bude bakin musamman suke zaki su ce muzammaman kalaina wa dinahu abaina eh ko suna na Muhammad to shine gida da jan hankali da ata hajauta Muhammad ba fa muzammaman ba to ba shi ne baka amsa ba ba ajabtu anni zan baka amsa in kansa ba kuma yana amsan mawakan sarakuna da ake biya ba wa inda Allahi shi zakal jazau wannan Allah ne zai biya ya kamata ka san waka kaiwa hija'i kaiwa zambo hajauta mubarakan barran rahiman amin Allah shi matu alwafau annabi zama ke wa kansa kyari wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ina ga wanda ya fi kowa zama mai albarka sama da kansa sallallahu alaihi wasallam barran annabi zana yake kansa kyani wa barran diwali da ti annabi ya haya albaya ta wa barran diwali da shi annabi muhammad yana cewa sahabbai wallahi da na tunda ɗaya daga cikin iyaye na dare ina sallah na ji ce muhammad ko ta ce muhammad la qultu labbaik sallallahu alaihi wasallam barra mubarak rajata mubaraka barra rahiman qur'an da kirari bil mu'min ra'ufur rahim Allah ko je ka kirari rabbana innaka ra'ufur rahim yace annabi bil mu'min ra'ufur rahim azan da shi ko je rabbana innaka ra'ufur rahim da shi ga iri guda in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahiman aminan lai shi kansa na cewa ala ta'manuni wa ana aminu man fi sama ya atini khabaru sama'i sabahan wa masa ba kwa amince ni ba ni ne amintaccen duk wanda yake sama na mala'ika ko na rawani labarin sama na zuwa mun safe da yamma ana ji to aminan lahi amintaccen Allah shi matu wafa'u shi wato wannan ɗinsa cika alkawari to nan sai bi da cewa atajuhu wa lasta lahu bi kuf'in to fa sharrukuma bi khairikuma fida'u kai kai wa annabi zambo ina kai ina kai ina kowa ma ina annabi akwai ne ai ba kuf in manzo Allah ba wai wancan mawaki kadai ba to sai dai kai a yanka ka kai ka zama kai ne wanda fi zama sharin a yanka ka fansa ga annabi da fi zama alheri bari in ga maka ba da harshe kawai abu wallahi zai ci uwa da uba da mutunci na in dake ka wajen kare mutuncin manzo Allah fa inna abi wa tu'zi bi irdi muhammadin minkum wiqa'u anan sai jina ba annabi ya sallallahu kai hakuri ai kowa za a yi zabbar su yau ban da irinka saboda tun da nake ido na bai taba ganin kyakkyawa irinka dan babu bada tana ya tsora lan tara kafa ayi wa ajmalu minka lan wanda ya kai kyanka ko ya daura ba taba yi ba ko ba za a yi ba lam ta mace ba ta taba nakuda ta yi ba ba za ta yi a gobe ba حلف الزمان لياتي بمثله ايه yace menene kaziba ce minuka ya zamanu fa kafi to ba zai ba sallallahu alaihi wasallam to fa inna ajwa eh wa misluka la ta azun yul ta kullum ta mubara ya sanar inda ka kikkiawa ta ga kikkiawa sai dai ya zankale da yawa kai kikkiawa sai dai ya bai gadarta kai ki kafe da ya tumfure da ya katu da kai ki kafe da ya tsamure da yaran banda kai ya rasu kai kadai ne kulukta mubarra'an min kulli aibi kai kaman a faranci aka jera maka annaka kar kulukta kamar shawo zabiya kake zai ka kaza ba kai to wannan ladabi ne da bawo ke cewa wai kaman mutum shi yayi kansa ba za ka yi kanka kai kyau ko kaman akuya ba inda rawa kake kanka wala ko kaman kunkuru ba za ka yi kanka ba ina zan tabbata sai kai yarbe amma in dai mutum zaka mere kamar ka to wallahi ko kunkuru ba zai kinke ba ana ji ana mutu ana na wani lokaci ko Allahu salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum